kamar yadda aka yi bayani a ɗazu yau rana ce ta talata ko yinin talata a sha biyu ga watan sha biyu ga watan rabi'u sani hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya dace da tara ne ko da watan disamba shekara ta dubu biyu da goma sha biyar a sha tara miladiya haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam to a jiya mun fara karatu wannan littafin mai albarka mai suna تنبيه الغافلين وتذكير العاقلين إلى إلى طرق الصالحين wato faɗakarwa ga wayanda suka rafkana da kuma tunatar da masu hankali zuwa ga hanyoyi na mutanen Allah mutanen ƙwarai salihan bayi wanda babban malaman nan na na asama'u ya shehu dan wa ta rubuta muna roƙo Allah maɗauki sarki ya gafarta mata ya yi mata rama ya saka mata da alkhairi to a jiya mun tsaya ƙarshen babi na farko dama ta ce ta kasa wannan littafi a ainihin kofofi guda hudu mun buɗe kofa ta farko a jiya kuma mun rufe ta yau da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu buɗe kofa ta biyu kuma muna fata Allah ya ba mu ikon rufe wannan kofa ɗin idan mun samu dama ita ma ta uku mu buɗa ta mu rami take ɗauke da shi albabu sani malama ta ce kofa ta biyu في ذكر الخصال المهلكات وهي تسعة خصال wannan babi yana ɗauke da wasu ɗabi'u wasu halaye ko wasu abubuwa guda tara masu halakar da al'umma ko masu halakar da ɗan adam duk mutumin da aka same su duk mutumin da aka same shi tare da wayan na awalin guda tara babu shakka yana cikin tashi hankali kuma yana cikin bala'i yana cikin tashi hankali yana cikin bala'i sai dai fatan Allah subhanahu wa ta'ala na sai dai ya yi fata Allah madaukin sarki ya raba shi da wayan abubuwa saboda haka sai mu saurare su da kyau domin mu yi ƙoƙarin nisanta su al'awwal ɗabi'a ta farko shine ta ce adawatul mu'min ƙiyayya da mumini duk mutumin da yake mumini to haramun ne kai adawa da shi in dai ba musuluncin da ya baka dama ba kai adawa da shi gashe kun ga mafi yawanci musamman ku mata za ku ga adawa ta yi yawa wa junau musamman tsakanin kishiya da kishiya makwabciya da makwabciya sai ka ga ana kiyayya ko don hasala ko wani abu na rayuwar duniya to ba a adawa da mumini domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce al-mu'minu aqul mu'min a wata riwaya al-muslimu akul muslim mumini dan uwan mumini ne musulmi dan uwan musulmi ne wanda dan uwan ka yana maganar kai adawa ce sannan ta ce wa ta'arrudu lahu da kuma kokarin cin mutuncinsa shine at-ta'arrud ko yaushe ita fatanta ta dinga tallata asirin 'yan uwarta ta dinga yada asirin abikiyarta ai wance kaza take yi ai tana kaza tana kaza tana kaza tana kaza tana kaza wannan shi ma haramun duk wanda ta ɗauki wannan ɗabi'a ta zama mata riga babu shakka za ta kai ta wuta idan ba ta tuba ba to sai abu na biyu ta ce wa sani na biyu almunaza'atu fi ghairi haqqillah yin jayayya da gardama ba tare da haƙƙi na Allah madaukakin sarki ba wa rasulihi ko haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jayayya tana ɗaya daga cikin ababen da ke halaka musulmi ko mumini tana ɗaya daga cikin abubuwan da ke rage ma bawa imani amma akwai jayayya ta gaskiya ƙoƙarin tabbatar da gaskiya da kuma bayyana ƙarya saboda a nisance ta bishiyar malama ta ce fi gairi haƙƙin la ba tare da haƙƙi na Allah ba ashe in hakke ne na Allah wannan yana da kyau ki jayayya domin ki tabbatar da gaskiya kuma ki kore ƙarya wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wallahu la yahdi al-qawm zalimin Allah baya shiryar da mutane azzalumai duk wanda yake azzalumi Allah baya shiryar da shi duk wanda suke azzalumai Allah ba zai shiryar da su ba an ce ma'anar wannan aya a shi ne duk mutumin da Allah ta'ala ya ƙaddare shi da ɗabi'a ta zalunci kuma a kanta Allah ya ƙaddara zai rayu zai mutu wannan har abada ba zai shirya ba amma na samu mace tana zalunci yau da gobe yau da gobe sakamakon wa'azi sai ta tuba wasu kuma suka ce azzalimin ana nufin alkafirin Allah ba za ya shiryar da kafirai ba waɗanda ya kaddara musu kafirci tun da wasu duniya har bar duniya wasalisu abu na uku da yake halaka musulmi ta ce a shi ne tsammani ko ki ce kwaɗayi kwaɗayin abin duniya kun san wata ita kawai damuwarta dai duniya in ma aure za ta yi don ta tara abin duniya duk abin da za ta ita kawai duniya ta samu gaba a ce tana da kaza tana da kaza ta mallaki kaza ta mallaki kaza ta mallaki kaza ba manufarta ta gama lafiya da Allah ba a menene za ta samu menene za ta tsara na dauda duniya to shi ma wannan yana kai mutum zuwa ga halaka don shi ke sa mutum ya ci haram ko ya yi sata ko ya yi kwace ko a bashi ajiya ko amana ya ci amana wannan kwaɗayi na kawo wannan ko ba haka ba to mu ji tsoron Allah mu nisanci wannan kama kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisi at-tamhu tsammani ko kwaɗayi na dautar duniya yu'ammimu wa yusammimu yana haifar da makauta ta zuciya wa yusammimu kuma yana haifar da rashin ji duk wanda kwaɗayi ya yi mai yawa sai kaga a ta karanta masa ayoyi a rabu da duniya a rabu da daular duniya sai kaga baya yi saboda yana duniya sun makanci kunnuwansa ba sa jin kira to kwaɗayi bala'i ne wannan yana cikin an ce ma yana daga cikin karin magana na larabawa ba hadisi ba ne larabawa sukan yi amfani da shi a wake-wakensu da suke yi tun a jahiliya amma kana annabi sallallahu alaihi wasallama to saboda ganin hikimar magana din da tabbatuwarta sai suka jingina ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don galibi su suna na asma'u a zamanin su littattafai ba su yado ba musamman littattafai na hadisi galibi hadisan da suke ɗaukowa daga wasu littattafai ne sun karanta littafi kaza ya kawo hadisi kaza sai su ɗauko su kuma sai su rubuta to su kuma waɗanda suka rubuta waɗancan littattafan suna da rauni game da ilimin hadisi hadith ba su tsaya sun tankaɗe ba sun ware abin da an maganar annabi da abin da ba maganar annabi ba to shine sai a samu matsala sai ka ji an ce annabi ya ce alhali asalin magana ba ta annabi ba ce to amma dai maganar haka take kwaɗayi yana kawo makanta ta idanu sannan yana kawo rashin ji kurumci kenan warrabi'u abu na hudu ta ce attakafuru gasan juna a takasur shi ne ka dinga kallon wani ya tara kaza ni ma bari in kokari in tara irin nasa ko wanda ya fi nasa wanda ya shafi rayuwar duniya wannan shi ma yana jayo halaka wance ta mallake shanu kaza ko tumaki kaza ko awaki kaza ko kayan ɗaki kaza ni ma sai na mallaka ana samun haka nan ko? Ko wance ta ɗinka sutura kaza mai tsada, ni ma bari in bi hanyoyi in ɗinka wannan sutura. Ko da hanya wadda Allah ya halatta ko da ta haram. Kama ƙara ta'ala kamar yadda Allah ya ce, Alhakum attakasu, gasan juna da kuke yi na tattara abin duniya ya shagaltar da ku. har kuka manta da Allah kuka manta da lahira kuka manta da bautar Allah hatta zubtumul maqabir har kuka mutu kuka kai ma makabartu ziyara shine kuna nan kuna wannan gasan junan kuka manta da bautan Allah kuka manta da tauhidi sai mutuwa ta zo ta gama da ku aka ɗauki gawa aka kai makabarta shike shi kuma dan adam da zaran an sa cikin kabari tashi ta riga ta kashi duniyarsa ta riga ta ƙare da shi yasa mai hankali duniyar nan ba wurin zama ba ce wal khamis na biyar at-tafakhur shine alfahari wa juna alfahari shine at-tafakhur ke kina wa kishi yake alfahari ita ma ta nemi kina wa makwabci yake ita ma ta nemi ai na fi wanci kaza da kaza da kaza da kaza ai ba ta da komai ni ta tara na fi ta sutura na fi ta kuɗi na fi ta kaza na fi ta kaza wannan haramun ne kuma yana jayo halaka qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace inna Allah tabbas Allah madaukakin sarki la yuhibbu baya son kullu muqtalin dukkan ma'abuji takama fakurin kuma mai yawan alfahari ko mai alfahari duk mutumin da yake da siffar takama girman kai jiji da kai an gane da kuma taƙama nuna ƙasaita ita ta kai ta isa ta fi kowa da duk wata adda wannan sifa Allah ya ce bai son subhanahu wa ta'ala wasadisu halaka ta shida su'alul kuhani tambayar bokayi ba ta da lafiya wai akwai mu a can Najeriya har tambaya ake yi wai ina ake samun malam mai gobe da nisa malam mai gobe da nisa nan ma Nijar akwai shigo to Allah ya kare mu in ta je ta yi ta yi ta yi bata samu abin da take so ba kuma ta kare cewa a samu mata wanda ya fi wancan saboda haka duk bokayen da ai yankin garuruwan su ta sani ƙauye kaza akwai boka kaza ƙauye kaza akwai boka kaza ƙauye kaza akwai boka kaza za ta je ta zauna ta faɗi matsalolinta in lafiya ne abba ta da watakila haihuwa abba ta yi watakila son ta kai ta mallake mijinta ko ta cutar da kishiyarta akwai wadda a najeriya a unguwar mutawa kishiyarta tsafi sai mata kahi ta haukata ta kuma har yanzu tana nan a haukace ba ta samu lafiya ba saboda ɗaya abin duniya to duk wadda kigga ba ta da aiki sai zuwa wajen boka ne ta je wajen boka kaza ta je wajen ɗan tsibbu kaza ta je wajen mai bugun ƙasa kaza ta je wajen malam mai kashi kaza wannan tana bisa ga halaka muddin bata tuba ba to sai Allah ta'ala ya haɗa ta da abin da ba ta so qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama amma dai yana da kyau ku natsu ko ba fa kasuwa muke ba nan ko ba gaskiya ba ba kasuwa muke ba a cikin ɗakin Allah muke masallaci yau ko ba karatu ake yi ba aka ce kana cikin ɗakin Allah ai ya kamata ka saurara to bale kana gaban malamai malamai na jan ayoyi da hadisai suna karanta kuma kana ta hayaniya wannan ba daidai bane saboda haka iya mu mata a ji tsoron Allah a natsu a saurari abin da ya kawo mu saurari mu ba mu tara kunan nan mu kalle ku ba kun gane abin da ya tara mana mu gaya muku gaskiya mu gaya muku addini ko ba mu tara kuna dan ku tai mana surutu muna saurare ba in haka ne mutum sai nemi rediyo ya ta saurare sai kunnen sa yayi ciwo Allah ya taimaka malama ta ce su'alul kuhan tambayar bokaye قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم يا من أتى الرافد duk wanda ya je wajen mai bugun ƙasa kusa akwai mai tara yashi ko rerai ƙasa in kije sai ya ɗan zazzana yana wani abu haka shi gaba shi yam sai ya duba mai ke ce ai kaza naki da ya bace ai wancan ce ta sace saboda haka zaki kawo kaza ki kawo kaza a yi miki aiki mugun aiki kenan saboda ma tsabagen lalaci wai ba sa ma cewa tsabi sai dai ka ji an ce aiki ko kai sai ka zauna aikin kwarai ashe shirka ce kafirci ne za a yi to manzon Allah ya ce duk wanda ya je wajen mai bugun ƙasa don ya buga masa ya lalabo masa abin da ke ɓoye ko abin da ya faru kai wata ma lahiyar talauha wai zuwa ɗaya za ta yi wai a lalaba mata wai da wadawa ke ƙulla mata sharri akwai wanda a haka za su ba bokaye kuɗi wai a ɗan lalabo musu dawa dawa dawa dawa ke ƙulla musu sharri don su ɗauki mataki saboda haka da zaran boka ya mata ƙarya ya ce aiki shi yake ga abin da ta kai miki tana kaza tana kaza tana kaza a kai ta zare dantse ta tashi tsaye sai ta ga baya gari shi kenan sai ta haukace in tana da yaro a libya a dinga turo mata kuɗi in tana da awaki tumaki ta sayar a tara kuɗi a ba boka boka dai dai ba ta abin da zai ba ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fasaddaqahu kuma ya gaskanta bokan wa qad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam hakika ya kafirce ma abin da aka saukar ma annabi muhammad shi ne alƙur'ani zuwa wajen boka kafirci duk wadda ta je wajen boka ko malamin duba ko malamin tsibbu masu ɗaura layu da karhuna da wace barkata ta je ta roƙa aka bata har ta ba da kuɗi ko aka yi mata kyauta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kafirta yasa ba a zalimi duniya irin boka don bai da aiki sai mai da mutane kakare shi Allah kullum son ya kai a samu tsari a cikin musulunci shi kuma boka kokarin ya same ki cikin addini cikin musulunci sai ya fitar da ki ya jefa ki cikin kafirci don shi dama kafiri ne inda za ku gano haka mafi yawancin su ba sa sallah ba sa azumi duk wani aiki na ibada mafi yawanci sai ka gabata yi in ma sun yi suna yi na kawai don su kare kansu Allah ya taimaka saboda haka wallahi ku yi hattara da boka yi in kina da alaka da boka wallahi ki tuba ki tuban ma Allah subhanahu wata'ala ba abinda boka zai iya mai abinda Allah bai miki ba kin manta da Allah ya halice ki ya baki lafiya eh ya baki mijin aure ya baki haihuwa wannan bai sheke ba duk abin da kike bukata ki nema a wurin Allah subhanahu wataala ba abin da ya gagari Allah ba abin da ya fi karfin Allah komai Allah yake bayarwa sannan shi boka in yana iya miki wani abu yawa kan sama na ko ba haka ba ya amfanar da kansa kamin ya amfane ki to Allah ya tsare mana imani kuma ko ina ka je zaka ga mata sun fi kowa mu'amala da bokaye su ba da kuɗi kuma bokayen su yi zina da su ni a garinmu na san bokaye guda uku da sun kawo mata ciki da sunan magani kuma wai shi zai koma gehe wai yana kallon dan izala ba mutumin kirki ba ne Allah ya tsawaba. Wasabi'u halaka ta bakwai, ittiba'u shaiban, biye shaidan, ba shaidan wanda ke sani sai ta ce Allah zai yi tsamma boyi. Eh, an dawo hausa. Waye shaidan malama ta ce Allah zai yi tsamma boyi. Eh, abin nan da kuke kira bori ku hausawa. in akwai mai bori wurin ga wallahi sun yanzu da duba duk wadda ta mutu tana bori ba ita ba aljanna ba ita ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hausa ne bori kai ku ga larabci shaidan ji malam saboda haka duk wanda ki gani yan bori shaidan ne ya ta duk wanda ki gani dan bori shaidan ne can Najeriya sai ka ga yaro ya an ce ma ya kama shi shi kenan sai a ɗauka ya goji ta zo ta hau ta yi ta goji ta yi ta goji ta yi ta goji ta yi ta goji ta yi ta yi ta yi ta yi ta gama shirka da kafirci da tsafi da ta'addanci sannan sai ta ce wani ne ke son ya canye shi saboda haka mu ji tsoron Allah gori an samu ne cikin mata sami wannan littafi mace ce saboda haka ta fi kowa sanin halayen saboda haka ba abin bori kuna ji duk wadda ke bori ta tuba duk daban tunani akwai yan bori a nan Allah ya sawa to waɗanda abubuwa suna wa izala ke kira sai an ga zo an ga ce makiya annabi yan fitina ne sun kawo fitina sun kawo tashin hankali ba sa son iyaye ba sa kaza ba sa kaza kare ne saboda mutum ne ya shekara ashirin talatin yana barna an zo an rana guda an ce abin da yake kafirci dole rai ne ya baci qala ta'ala sai malama ta kawo mana aya ta ce Allah madaukakin sarki ya ce yawma nahshuruhum jami'an ranar da za mu tara mutanen duniya gaba ɗaya sai mu ce da su ya ma'asharal jinni ya ku taron aljannu kadi saksartun min al'insi hakika kun yawaita riƙon wasu don su amfane ku a ɓangaren mutane wa ƙala auliya uku to masoyansu min al'insi za su faɗa daga ɓangaren mutane rabbana ya ubangijin istamta ba a zuna bi ba ai sashin mu ya amfana da sashi saboda haka boka yana ya mata tsafi yana ba ta kahi ta zo ta rataye a gida ko a tsakiyar ɗaki ko ga bakin kofa ita kuma ta ɗauko jika biyar ko goma ko hamsin ta bashi ya ga ita ta amfana saboda an mata sihiri an mata kahi shi kuma boka an bashi kuɗi to an da za ku ba Allah ke shi boka zai ce ya amfana da ke in ma zina da ke sai ya faɗi gaban Allah zai ce ya yi zina da ke ya yi fasikanci da ke kuma ke ba shi kuɗi ke ba za ki faɗa ya ba ki sihiri ke haukata wani ko ke kashe auren kishi sannan wa balagana ajalan allazi ajjalta lana kuma muka kai da ainihin shekarun da Allah ka kaddara mu kai kala sai Allah ya ce annaru maswaku da ku da bokaye saboda haka da ke da aka wa tsafi aka wa tsibbo da wanda ya miki tsibbo sai Allah ya ce duka makomar ku jahannam sai Allah ya ce mala'iku a gargara su a kora su a jefa su wuta don ba su da amfani an mutu ba tauhidi ba imani sannan khalidi na fiha duk boka in dai mutu yana bokanci in ya shiga wuta har abada bai fita har abada bai ma cikin waɗanda za a shiga sai Allah ya ce da ku da su za ku dawwama a wuta saboda haka da mai bori da wadda aka wa bori don mutan akwai wata jiha har kasuwar yan bori a abu kasuwa ta yan bori zalla in ka je za su yi maka bori su su haɗa ma abin da aka su haɗa maka to da wanda ya ce aka yi mai bori da wanda ka borin duka wata sun kai don duk shaidanu ne to shi yasa wani zaki ga a cikin aljannu ya batar da mutane daban-daban ya batar da wanci ya batar da wanci ya batar da wanci ya batar da wanci ya batar da wanci to shi ne abin da aljannu suke faɗa a nan kuma shi ne Allah yake ba mu labari kad istaksartum min al-ins hakika kun yawaita batar da mafi yawa daga cikin mutane duk wanda ke gana gori ko tana tsafi ko tana tsibu ko tana bokanci shedan da ya batar da ita dama Allah ya gaya mana ko maki ne mu rike shi maki wasamin halaka ta takwas asiru tsafi duk wanda ga tsafi to yana bisa ga hanya ta halaka muddin bai tuba ba kai shi yasa ma malaman mu na fikin irin su Imam Malik suka ce boka ko ya tuba ba za a bar shi ba sai an kwantar da shi an danne kai ne a yanka shi shi ya hukuncin boka duk inda aka kama boka in akwai boka a garin ko a shiyan ko a gidan inda ga shari'a ta musulunci yanka shi ga ayi sai da na umar ya yanka boka ya sun kai goma a zamaninsa shi ya shari'a musulunci haka al'imamu malik ya faɗa wasayiru la tawbata lahu ku duba risala mana duk wanda ka bokanci ba ya da tuba mu a gare mu malamai suka ce za mu yanke shi in ya tuba can wannan tsakani ne da Allah ne amma dai mu nan ba za mu yarda da shi ba don da wahala boka ya tuba da wahala mutumin da ya saba tara awakin mutane da kuɗaɗe da zina da wahala ba wani sihiri ne ba zai yi aiki ba wai sai sai sai boka wai ya yi rubutu ga zakari ke kwanta ya zaɓi ne wai sannan sihirin zai ci sannan wannan aiki zai ci ya yi zina da ke ya tashi kuma ki ɗauka kuɗi ki ba shi saboda wauta da tsaban ya rashin hankali to karuwa ma ya yi zina da ita biyan ta ake ke kuma ya yi zina da ke kuma ke biya akwai hankali karuwa ma ta miƙe hankali to wallahi ku yi hattara wayannan mutane ba mutane kirki ba kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wala yuflihu sahiru haisu ata matsafi dan tsibbo ba zai taɓa rabauta ba zai taɓa cin nasara ba ta ko ina ya fito nan duniya bai cin nasara balle lahira da ya sadu inda ke gabo ga ko malamin tsibbi kullum cikin wahala yake bai da sutura kwarai bai da abincin kwarai bai da isassan lahiya bai da natsuwa bai da tsafta bai da cikakken hankali bai da abin hawa kai komi bai da komai Allah ya hana masa in ma ya samu sai Allah ya zara albarka akwai wani yake ce min abokin shi yake bashi labari wani boka ne sai ya yi tsafi ɗaya rana ya samu miliyoyin kuɗi amma da an yi ‘yan watanni kaɗan sai ga kudu sun ƙare saboda ba albarka ba kuɗin halaliya ba ne wakala ta'ala Allah ya ce wata ba'u ma ta tabi shayaɗinu ala mulki Sulaiman shaidanu daga cikin Yahudawa shaidanu daga cikin Larabawa suka bi abin da shaidanu suke karanta musu shaidanun nan ko dai na aljanu ko na mutane ala mulki Sulaiman akan mulkin annabi Sulaiman wai suna yadawa cewa annabi Sulaiman ya mallaki duniya ne ta hanyar tsafi ya yi tsafi ya ɗaura layu ya yi gina ƙarƙashin kujera ta ya turmuki shi yasa aljanu suke mai biyayya shi yasa tsuntsaye suke mai biyayya shi yasa iska yake ɗauka ta yana yawo da shi a duniya inda yake bukata haka suke yada sai Allah ya kunyata su ya tona musu asiri ya karyata su ya ce wa ma kafara Sulaiman annabi Sulaiman bai taba kafirci bai taba yin sihiri ba kenan sihiri kafirci walakin na shayafi na kafaru sai dai waɗannan shaidanu a ɓangaren aljanu da waɗannan shaidanu a ɓangaren mutane kafaru su ne suka kafirta yu'allimuna nasa sihir don suna koya ma mutane tsafi a sokoto har wata makaranta na sani ta koyon tsafi za ka zo ka shekara takwas ko da za ka shekara takwas ka zama gungumammen boka akwai wani boka a can da muke kira boka mai rataya to da kin ji an ce boka mai rataya shi ke dole mu yi hattara wa ma unzila alal malakai sannan suna koya ma mutane abin da aka saukar ma mala'iku guda biyu sai ka ga wai abin ban mamaki mutum ya bar ya bar garin su ya je wani gari ya shekara biyar da sunan zaina makaranta amma sai ya dawo ko littafin kawa'idi bai iya koya me ya koya to akwai wasu mala'iku da Allah ya turo a cikin iraki don Allah ya jarrabe mutane ko kuma don Allah ya karan ya wato ya ainihin bayyana mu mutane a dalilin su ga hadarin tsaki don duk yadda ake faɗan abu in baka san shi ba to kana da saura in mai muni ne ba za ka san cikakken muninsa ba in mai amfani ne ba za ka san cikakken amfaninsa ba sai in ka karance shi to mu duk wannan shiriri ta ta bige bige da daure dauren layu mun san da su muna yara sadda ba mu san ma me ina na agaba da ina ayyan ba sun mai wannan shiriri ta su baro uwa uba su ummu mutsai duk mun yi abin nan da ƙarshe ma a gara ne shiriri ta ce sin su ya sun mai da baibiya da ya sun mai sarka wai sai ka ja ce za a yi masa ya sun mai sarka ko ya sun mai da baibiya ko mai gawo Allah ya kyauta to shine Allah ta'ala ya ce wayannan mala'ikun an saukar da su bai babila sunan gari ne a iraki kuna jin iraq haruta wa marut sunan dayan haruta da marut Allah ya saukar da su don su karantar da mutane sihiri amma in ka zo sai su yi ma bayani sihiri ba ke kuma kafirci kuma bangare da kaza da kaza da kaza da kaza kafirci ne karka kafirta shine Allah ya ce a fa yata'allamuna minhuma sai su waɗancan shaidanu da Allah ya ambata a baya sai suna koyo ta hanyar waɗannan mala'iku guda biyu domin tsallake wa ma yu'allimani min ahadin ba sa koya ma kowa wannan sihirin da Allah ya saukar da su su bayyana wa mutane hatta ya kula sai sun mai wasiya sun ce da shi inna ma nahnu fitnatun mu an turo mu ne jarrabawa don a jarraba mu kuma a jarraba ku saboda lokacin mutane ba su san sihiri ba sai mutum ya zai ce shi malami ne kuma alhali boka ne kuma a tarihin duniya ba a taɓa samun boka malami ba malami daban boka daban wai shi wani shaidani malam boka ba wani malam boka akwai dai malami akwai jahili sannan akwai boka boka kuma matsafi ne to da haka boka bai da alaka da addini bai da alaka da ilimi shi yasa kiga ba su da makarantu da suke koya ma mutane addini ba su da wuraren da suke kiran mutane su yi musu wa'azi babu Allah ta'ala ya ce fala ta sai su ce da shi karka kafurta fa yata'allamuna minhum sai suka dinga koyo daga wayannan mala'ikun guda biyu ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi abinda za su raba tsakanin ma'aurata guda biyu a raba mace da mijinta aure nawa boka yi son a kashe kasar mace nawa an ga wasu hiri an ga turo mata jini akwai wata ta yi shekara guda kullum jini ka iso mata kishiyar ta sai mata aiki ranar da mijinta zai kwana da ita jini ya zo mata ranar da mijinta bai kwana da ita lahiya sai da ta shekara guda wannan sharrin waye sharrin bokaye kuma kun san wannan yana faru akwai wata za a wa tsabi kawai duk ranar da mijinta yake ɗakin ta ba ta da lafiya ko kuma in mijin nata ya shigo ɗakin ta sai ta dinga ganin shi wani zaki zaki haka wani raƙumi raƙumi to Allah ya tsawon fala takfur karka kafirta bai ta'allamuna ma minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji wa ma hum bi da bihi min ahadin Allah ya ce amma ba ka iya cutar da kowa da fihi kar wani boka ya zare miki idanu shedani don akwai wani wata wai da zaran wani ko kayan ne bai ta aure ta ce ba ta zai shi mata barazana sai ce shi kuma sai ya kai ta zaki yau kar wani boka ya zare muke idanu ki rike sunna kawai ta manzon Allah ki rike alqur'ani da hadisan manzon Allah ba bokan da zai iya wani ai mu ga mu muna daddaka su me suka iya yi mana to da mun riga mun yi imani da Allah abinda manzon Allah ya karanta da mu shi muke ba ma daura laya ba ma shan rubutu ba ma komai sai karanta abinda manzon Allah ya ce mu karanta to kar wani shedanin boka ya zare miki idanu ya ce wai in baki aure shi ba sai ya ga yadda zaki aure duniya ƙarya yake Allah ya ce bokaye ba sa iya cutar da kowa sai abin sai da izinin Allah in ki gama wani abu ya same ki to ko da boka ko ba da boka ba sai abin nan ya same ki an fahimta shike na hankalin ta ya tashi shike duk da ta san boka na bari ta aure shi kai ya halaka ta ko ba samun su to ku ji tsoron Allah boka bai iya yin komai insha Allah wa yata'allamuna ma yadurruhum suna koyon abin da zai cutar da su wala yanfa'uhum Allah ya ce amma baya amfanin su wala kad alimu hakika sun sani laman ishtarahu duk wanda ya sai ya sai bokanci ko ya sai tsabi ko ya sai aiki ko ya sai laya ko ya sai karho ko ya sai kaho wata ma kaho ake ba ta nan ramu wai wai da rata yi bakin ɗaki maganin ɓarawo wai maganin ɓarawo Allah ya tsawaka to duk wanda ya sai sihiri ya ba da kuɗin shi ya sai sihiri Allah ya ce malahu fil akhirati min qala bai da wani rabo a lahira kun ga yanzu wannan littafin inda wani dan izala ne ya rubuta sai ku ce ai dan izala ne to wannan na na asama mace ce yar uwa ita ta rubuta kuma ta ce a karanta mu saboda haka in akwai wani malami ko malam adam ko malam sha'ibu da ya taɓa musu magana akan sihiri akwai bambanci da abin da muka karanta to ki kama Allah wallahi duk wanda ya rabu da Allah ya shiga albabu salis a gurguje babe na uku tunda mun faɗi ababen da ke kawo halaka ya kamata mu haɗa su da abubuwan da za su bi don kana iya cewa to ai shi kenan ni mi zan rika mutum zai zauna ba zai nemi tsari ba ai Allah ya ce tashi in taimake ka to dan muƙaddara ya faɗa shi kenan sai ki je ki nemi taimako ta hanyar shirka to ki tsaya ki ji ai ta kawo muna magani ta kawo abubuwa guda takwas in dai ki yi aiki da su duk bokan da a ƙasa da ke bi ƙarfinsa ba abin da zai iya yi da shi malama ta ce filmunjiyati wahiya samaniya waɗanda abubuwa su suke tseratarwa daga halaka guda takwas in ma kina cikin bala'i din to ki saurara ki jiki aiki da su Allah zai yaye miki wannan bala'i al'awwal na farko a tauba tuba tuba don mafi yawanci waɗanda sihiri ke kamawa zunubin suna yawa sabon Allah su yi yawa. to duk wadda ta san kana abin da ba daidai ba ko menene da kiji an yi wa'azi kake rena laifi kun ji malam ya karanta mana a jiya la khaira inda Allahi fi fi'ilil bid'ati al-muharrama wal makruh a wurin Allah babu alheri ko misala barra a wajen aikata abin da yake bid'a ce ta haram ko ta makruhiya Allah ta'ala qala Allah ta'ala Allah ya ce wa tubu ila Allah ku tuba zuwa ga Allah jami'an gaba ɗayan to da haka duk wanda annan ta tuba ai ba a rasa masu laifi a nan ko waɗanda ba sa wa mazajensu biyayya eh masu taron biki akwai su ko masu zuwa wajen bokaye akwai to Allah ya ce wa tubu ilallai duk wanda annan tawa Allah alƙawari ta tuba mai taron biki ta tuba mai zuwa wajen boka ta tuba mai zuwa wajen bori ta tuba mai maita ta tuba mai munafunci mai cutar da mijinta duka a tuban ba Allah subhanahu wa ta'ala ayyuhal mu'minun ya kuma su imani la'allakum tuflihun domin za ku samu babban rabo kenan tunda Allah ya ce in an ka tuba za a samu babban rabo kenan tuba tana ɗaya daga cikin dalilan da ke sa bawa ya fita daga musiba ko Allah shi yayi mai musiba na gaba wasu sadaqatu sadaka wannan mata suna da kokari ta fuskar sadaka Allah ya ƙara madukiyarsu albarka kuma ya saka musu da alkhairi ko ina wannan a duniya haka da zarar aka buɗe kofar sadaka to za ka ga mata sun fi kowa ba da gudunmuwa sun fi kowa ba da alkhairi to ku ƙara sannan a yi don Allah don wata na yi ina don ta ga wata ta yi kar a ce ita ma ruwa gare ta ko ba haka ba ne amma inda ba ta yi ba ita ba za ta yi ba to wannan babu lada don ke don wata قال الله تعالى Allah yace ya ayyuhal ladina amanu ya gudun da suka yi imani da Allah an sai ku ku yi ku ciyarwa ko ku yi sadaka bin mara zakanakum daga cikin abin da muka azurta ku da shi wa qala ta'ala Allah yace inna Allah tabbas Allah yuhibbu tawwabin yana son masu tuba wa yuhibbu mutatahhirin kuma yana son masu kokarin alkake jikinsu daga najasa ko kazanta وقال تعالى الله يتي توبوا إلى الله توبة نصوحا وتوبة زوا ga Allah tuba ta kwarai ba tuban mazuru ba kun san tuban mazuru ba irin tubar da kuke yi ba ka san su mata sai sun tuba sannan su yi laifi Allah na tuban ma magana kada zan faɗi kaga ta riga ba na masallaci ke eh wai sai bayan ta tuba sannan sai ta yi barna wallahi ba ta kuji tsoron Allah shi yasa manzo Allah ya ce ya leƙa cikin wuta ko fi kowa yawa Allah ya sa iyayen mu ba ta ciki duk wanda ya je kiyama ya ga uwa ce cikin wuta ba zai ji daɗi shi yasa kuma ga muna gaya muku gaskiya don ku iyayen mu in ba mu gaya muku ba wanda zai iya gaya muku gaskiya babu amma za mu gaya muku in mun je lahira Allah ya ce mutanen tamalwai masu wa'azi sun zo ko ba su zo ba me za ku ce sun ja aya da hadisi ko ba su ja ba sun ce taron suna bai da kyau ko ba su faɗa ba kun yi shiru sun ce ba sa yamuci zuwa wajen boka bai da kyau ko ba su faɗa ba duk sai Allah ya tambaye su duk wadda annan sai Allah ya tambaye ta a garin Samalgwai lokaci kaza kaza da kaza da kaza malamai sun zo sun gaya miki gaskiya ko ba su gaya miki ba ke da wani uzuri Allah ta'ala ya ce taubatan nasuha wasani abinda zai tserar da mutum daga bala'i na biyu luzumul ibada dawwama akan bautar Allah subhanahu wa ta'ala kullum a same ki ga roton Allah shi yasa ibn al-qayyim yace cikin waɗanda sihiri ke kamawa akwai waɗanda ke rabkana daga ibada wayanda ba su da kokarin ibada ki zama mai kokarin sallah kiyaye sallah nafilfil karatu alqur'ani zikiri da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da ambaton Allah wannan yana taimaka kuma kullun ma'a babtil awqat tare da kuma kiyaye lokuta sabahan wa masa'an a lokacin safiya da lokacin yamma wa shay'an min dajna ko dujna da wani yanki na dare yi ibada da safe yi ibada da yamma yi ibada cikin dare in karatun Qur'ani kika iya ki in zama zaki ki ta ambaton Allah ki in addu'a zaki zaunawa ki ta yi ki roki alkhairi ga kanki ga rayuwarki ga iyayenki ga mazajenki ga yayanki ki haka in yamma ta zo maki cikin dare ma ki tashi sai ki yi kiyamul layli ki faɗa ma Allah bukatar ki kai sabatun boka saboda haka mutanen tamalgo ku saki bokaye ku kama Allah Allah shine la ta'khudhuhu sinatun wala nawm shi kadai ne wanda an gaje baya samun Allah balle kwana bokan garin ku na kwana ko baya kwana Shi na kwana bokan garin ku na mutuwa ko bai mutuwa to Allah ya ce wa tawakkal alal hayy alal hayy allazi la yamut ka dogara ga wanda an rayayye wanda baya mutuwa shine Allah kar ki dogara ga mai mutuwa ko ba ki taba ji an ce boka ya mutu ba ha to abinda a haka ke ga in bokan da kike zuwa wajen shi ya mutu dole ne wani zaki nema to shine malama ta ce kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ba halitta aljannu da mutane ba sai don su bauta sai don su kaɗe ta ne da bauta wasalis magani ko abin da zai tserar da musulmi daga halaka na uku azzikiru ambaton Allah subhanahu wa ta'ala ya ga ce azzikiru zikiri mafi falala shine karatu alqur'ani ba zikiri irin na mahaukata ba wanda za a ce kai ta zikiri sai ka zama mahaukaci ba shi ake magana ba duk da kuna Allah ya tsare ku ba ku da wannan bala'i Allah ya ƙara tsare ku eh to an ce suna dan tabawa lokacin biki ana dan tabawa ko to biki ai an ce ba a yi saboda haka sun ce sun tuba daga ƙarshe za mu roƙe su su yi mana alƙawari za ku yi ko? Ba ku yi alkawali, wata ta ce ba za ta yi. Allah ne zakewa ba mu ba, ba mun karanta aya Allah ya ce a tuba gaba ɗaya ba, ko ba a yi da ayan ba. Allah ya tsawara, Allah ya ce wala zikirullahi akbar, ambaton Allah shi ya fi komai girma, wallahu ya alamu ma tasna'un Allah yana sane da abin da kuke aikatawa. Maƙala ta'ala Allah ya ce wasu kurullaha kasiran ku ambaci Allah ambato mai yawa la'allakum tuslihun domin ku samu babban rabu. Sun yaushe. Ko bacci hada. Warrabi abu na hudu wanda zai tsamar da mutum daga halaka as-sadaqa shine sadaka wanda bayanin da ya gabata qala ta'ala Allah yace ya ayyuhal ladzina amanu ya wanda suka yi imani da Allah an fi ku ku yi sadaka a wani hadisi al-qudusi Allah da kansa yace an fik ya bin adam un fik alai kai sadaka ka ciyar ni kuma in ciyar a gare ka to Allah yace ku ciyar daga abin da ya ba ku na arziki min qabli an ya'tiya yawmun tun gabanin wani ne ya zo la bai'un fihi babu saye da sayarwa a ciki ba kasuwanci a cikin wannan yini duk sada'o'i sun takaita ne a duniya wala kullatun ko ba wata soyayya ba wani wai masoyin ki wanda zai taimaka miki aikin ki shine zai taimaka ki iyayen ki ba za su taimake ki ba mijin ki ma haka ƴaƴan ki ma haka sai aikin ki na kwarai wala shafa'a haka ba wani ceto duk wanda ya mutu ba daidai ba ba a kan tafarki na kwarai ba ba a kan hanya ta kwarai ba to waɗanga abubuwa ba za su amfane shi wal khamis abu na biyar as-sawm azumi musamman na nafila malama ta ce wa aqalluhu salasatu ayyami eh mafi karanci shine nami na kwana uku fi kulli shaharin ga kowane wata mafi karanci a same ki kowane wata kina azumin nafila guda uku wa ausabu mafi zama tsakatsaki ba a yi ƙasa ba sosai kuma ba a tsawaita ba shine yawmul khamisi wa yawmul litinin shine azumin ranar alkhamis da kuma azumin ranar litinin wanda duk ya tabbata a sunna manzon Allah na yi wa aksaruhu mafi yawan azumi na nafila saumu dawud alaihi salam azumin annabi dawud kama ja a fil hadis kamar da yazo a hadis annabi dawud ya sumu yawman wa yuftiru yawman in yayi azumi ya gobe ci abinci gata yayi azumi haka yake wannan shine azumi mafi salala wanda Allah ya taimaka yana iya wasadis na shida as-sabr hakuri juriya da hakuri akan duk wani abu da Allah ya yarda ki shi ma rashin hakuri yana cikin abin da yake ba mutane matsala sai ka ga cewa tana cikin tashin hankali saboda haka bari ta fada wata hanya ko da ba ta da kyau kama kala Allah ta'ala kamar yadda Allah ya ce inna Allah yuhibbu sabirin hakika Allah yana son masu hakuri to ki zama mai hakuri sai ki zama cikin waɗanda Allah ke so ko da annan tana son Allah ya so ta ko to ki shiga cikin masu hakuri wasabi'u na bakwai malama ta ce filatul rahimi shine sarata zumunta kina da yan uwa sun yanke da ke suna gaba da ke sai ki je ki tsara da su wannan shi ake kira filatul rahimi amma wannan yawo da kuka yi a je gari kaza da wannan ziyara ake kira su ma wani lokaci su kawo miki wannan ziyara ce silatul rahimi shine mutum ya yanke da kai baya hulɗa da kai sai ka je ka ka abin nan ka same shi ko shi baya taimaka maka sai ka je ka taimaka maka amma yan lalura ta same ki ta zo wurin ita ma ke ma in ta ta zo ki je wajen ta wannan ba a kira ne tsada da zuwa wannan ziyara ne kawai nashi babi daban babin kuma tare da zumunta daban قال الله تعالى Allah ya ce wa azizal qurba ka ba ma abuji kusanci dan uwa haqqahu haƙƙinsa na matsayin zaman sa dan uwa gare ka wasamin na takwas husnul ishrati shine kyakkyawar alaka kyakkyawar mu'amala da duk wanda kike tare da shi wa huwa al-ihsanu ilayhi shi ne kyautata ma ‘yan uwa, wa naf'uhum da kuma amfaninsu, in kina da hali suna da bukata sai ki taimaka musu, wa daf'u durri anhum da kuma tunkuɗe musu cuta, duk abin da yake cuta ne ki ije musu shi. Wannan shi ne abin da wannan buyar Allah ta kawo, ta kawo mana ababen da ke kawo halaka, sannan ta kawo mana ababen da ke kawo mai fita daga wannan halaka saboda haka mu yi ƙoƙari mu yi aiki da waɗanda abubuwa Allah ta'ala ya taimake mu ya ƙara tsare mana imanin mu duk abin da yake halaka ne Allah ya kare mu duk abin da yake daidai ne Allah ka nuna mana shi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi